الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu 29 ga watan hudu shekara ta 1440 hijiriya wanda ya dace da shida ga watan daya shekara ta 2019 miladiya muna darasi na 27 a cikin wannan littafi mai albarka na muftasar zadul ma'ad na الشيخ الدعوة الإسلامية محمد بن عبد الوهاب wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na ihya sunna a cikin birnin kano najeriya idan za ku yi tunawa mun fara tattaunawa ne ko mun tsaya akan gabar magana da take cewa daga cikin abubuwa da allah ya keɓance ranar juma'a da shi akwai an so a yawaita yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama a cikin wato ranar juma'a da daren juma'a saboda hadisin da ya zo riwayar imamul bayhaqi daga anas dan malik kuma hadisi ne hassan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akthiru min as-salati alayya yawm al-jum'ati wa laylatil jum'a ku yawaita yi mun salati ranar juma'a da kuma daren juma'a duk musulmi ana bin sa bashi idan juma'a ta yi to ya yi wa annabi salati haka daren juma'a ma ya yawaita wa annabi salati ka faɗaka dalili shine wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine sayyidul anami ita kuma juma'a ita ce sayyidul ayyami sayyidul anami sayyidul ayyami shi shine shugaban halitta ita kuma ita ce shugaban kwanaki gaba daya yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ranar juma'a wato darajarsa ta kai a fada kuma ta fi sauran kwanaki kuma akwai wata hikima ko hikimomi da aka ce a rinka yi wa annabi salati ranar juma'a duka wani alkhairi da wannan al'umma din ta samu ranar ta samu a duniya ko a lahira gabaki daya ta hannun annabi aka samu alherin kowane alheri ne ta dalilin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama Allah ubangiji ya hada ma wannan al'umma alkhairai masu tarin yawa na duniya da na lahira gaba daya kuma da ya zo ba da alkhairan sai ya bayar ta hanyar shi annan muhammad sallallahu alaihi sallam kuma duk wata karama da mutunci da kimantawa da girmamawa da allah ya yi wa wannan al'umma din akwai alakarsa da ranar juma'a shi yasa malamai suka ce ranar juma'a za a tashe su ranar juma'a za a kashe su ranar juma'a za a tashe su ranar juma'a ne za a ce su shiga aljanna to kaga duk abin da mutum zai je ya dawo ga baki daya amfanin da zai samu ko a lahiran ma a ranar juma'a ne za a baka shiga aljanna ma ita ce yawmul mazid idan an sa mutane gidan aljanna za a yi musu ƙarin rahama da jin ƙai a gidan aljanna to ranar juma'a ake musu sannan kuma a duniya ranar juma'a ita ce ranar idin mutane idi idil usbuwa akan yi kwalliya a wanka a tafi masallaci ranar idi ce abun mamaki aka ce ranar juma'a ita ce ranar da Allah ya fi tunawa da bayansa ba don ya manta da su ba ya yi ta musu baiwa da taimako da biya musu bukatunsu da yawa ranar juma'a Allah yake kuma wasu malamai kuma suna cewa kalla wanda zai daga hannu ya addu'a ranar juma'a Allah bai karba ba sai dai yana cin haram to duk wannan bayanai daga ina ka san su daga annabi ne sallallahu alaihi wa sallam yana cikin gode wa Allah shine ka yi wa manzon Allah salati ranar juma'a sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan salati da ka yi masa kaɗan ne ka bayar daga cikin haƙƙinsa da Allah ya ɗora maka nauyi na ka rinka yawaita yi masa salati sallallahu alaihi wa sallam so aksiru min salati alayya yawmul juma'ati wa lailatul juma'a hadisi ne na Imam al-Bayhaqi hadisi ne Hassan an so musulmi ya rinka raya wannan wuridi ya raya wannan sunna ya tuna da annabinsa ya rinka yawaita mai salati ranar juma'a mu koya wa ya'anmu mu karanta a majalisanmu da wuraren karatunmu wannan shine sunna din sannan daga cikin abin da aka umarce mu akwai wanka a ranar juma'a mala ya ce wa huwa amrun mu'akkadun jiddan wa wujubuhu aqwa min wujubil wudu'i min masjid zakari war ru'afi wal qai'i wa wujubi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud al akhir daga cikin abubuwan da aka keɓanci ranar juma'a da shi akwai wato yin wanka saboda falalarta ana so a yi wanka al kuma wankan nan wajibi ne an yi umarni a ranar juma'a a yi wanka shi yasa malam yake cewa umarni ne mai ƙarfi kwarai da gaske wajibcinsa ya fi wajibcin yin wankan juma'a ya fi wajibcin yin wuturi ranar yin wuturi ya fi wajibcin yin bismillah a sallah ya fi wajibcin yin alwala in mutum ya taba mace ko ya taba gabansa ya fi wajibcin wato yin alwala ko sake alwala saboda kaho ko saboda haɓo in mutum ya yi ko amai a bisa wata riwaya da kuma maganan wajibci akan yi annabi salati a tahiyar ƙarshe a sallah da wajibcin karatu a bayan liman duka waɗannan wajibabban abubuwa ne amma duk in ka haɗe su wajibcin sunan wato wajibcin a yi wanka ranar juma'a ya fi da cewa an samu saɓanin malamai magana mai ƙarfi dangane da hukuncin wankan juma'a din in an koma cikin littattafan fikihu akwai waɗanda suka kore wajibcin suka ce ba dole ba ne akwai waɗanda suka ce dole ne akwai wanda suka yi bayanin suka rarraba kafa haka in kaza ne kaza ne so zance mafi inganci wajibi ne a yi wanka ranar juma'a guslu yawmil juma'a wajibun ala kulli muhtalim haka annabi ya faɗa ranar wankan ranar juma'a wajibi ne akan dukkan baligi baligi wanda yake akwai takalifi a kansa riwaya ta zo cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo masallaci sallah ya hamun bari sai ji masallaci yana tashi sahabbai da yawa yawan su kayan su ɗaya ne a lokacin ma har wani sahabi yana cewa ya waye a cikin mu yake da riga biyu waye a cikin mai ke da riga guda biyu su riga guda ɗaya ce rigar kuma ta fata don haka idan zafi ya haɗu da fata ga gumi ga ba fanka ga matsi kowa ya zo gaba-gaba suna so su ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma juma'a ne ya ce a zo da wuri sun cika masallaci masallaci sai nika tashi shi na annabi ya ce to daga yau duk wanda zai zo juma'a ya wanka wato ko da mutum bai zai yi wanka ba a sati to ranar juma'a kam dole ya watsa ruwa an gane kaddara mutum baya yin wanka to juma'a da sati kam dai mutum zai zo masallaci ya wanka me hikimar saboda an gaya mana a riwaya ana ihtikak da mala'iku duk wanda zai shigo masallacin juma'a zai tarar da mala'ikun Allah a bakin kofar masallaci duk da baya ganin su musamman wanda ya zo kafin liman ya hau mumbari suna tsaye da abin rubutu suna rubuta waye na farko waye na biyu waye na kaza kullun juma'a ne wannan alkawari ne haka annabi ya faɗa to su ko mala'iku Allah da yi su ba su san kazanta ba su san dauda shi sa aka ce annabi yana aswaki kullum yana aswaki yana goge baki yace ai da kuma baya cin tafarnuwa yace ni ina munajaci da wanda ba kwa ganawa da shi ina ganawa da wanda ba kwa ganawa da shi to wannan ta sa ya bada umarni yace a rinka yin wanka idan za a tafi sallar juma'a wata rana sayyidina umar ne yana hudu ba sai sai na Usman ya makara bai zo ba sai yana kan mumbari sai sai na Usman ya shigo masallaci sai ya tsaya da hudu ban yace ya aka yi haka kana Usman sai yanzu zaka zo masallacin Juma'a yace ya imam ya amirul mu'minina ya bada hakuri yace wallahi wani larura ce ta tsayar da shi dan ko wanka ma bai samu yayi ba kaga shi wankan juma'a yana da muhimmanci alwala kawai ya taho saboda kar ya makara sai sai na umar ce a baka yi wanka ba ma kuma kenan kaga laifi ne kenan to wannan dai suna nan nusus masu tarin yawa da suke nuna mana a yi wankan juma kuma suna da ƙarfi ƙwarai ƙwarai daga ciki an ce a yi wanka a tsaftace jiki da kuma matsala ta gaba ce wa tibu wa siwak walaha maziya fihi ala ghairihi ranar juma'a rana ce ta fesa turare jama'ar musulmi wannan fa shine sunna din don wannan littafin cewa aka yi fi haji khairul ibad zadul ma'ad fi haji khairul ibad a cikin shiriya na mafi alherin bayi shiryar annabi sallallahu alaihi wasallama a sa turare a goge baki a yi asuwaki duka ranar juma'a ana bukata wai me yake haka duk wanda zai zo cikin mutane ko ba dan karan kansa ba to akwai hakki na al'ummar da kake zama da su ku duba yadda muke zazzauna fa jikin wannan na taba wannan jikin wannan na taba wannan yanzu kana ga babu hakkin ka tsaftace jikinka in zaka zo sai an gaya maka amma sai an ja maka aya da hadisi akan wannan abu na biyu a juma'an nan ku duba dade wanda ake fa mutane suna zuwa tun da wuri su ta sallah suna karatun alkur'ani suna ibada wataƙila wani tun da ka zo jikinka yana haɗe da nasa har a yi awa biyu ko awa biyu da wani abu liman ya zo ya gama hudu ba a gama askar da abin da za a yi idan ya zamanto jikinka ba shi da kyau baka tsabtace jikinka ba anya ba ka cutar da dan uwanka ba to ko ba dan karan kanka ba ana cewa a yi tsafta ne idan za a zo masallacin juma'a saboda hakkin mutane kuma yana daga cikin kima da daraja mutum ya yi abin da zai gyara jikinsa haka Allah ya jikinmu bai zai ba sai mun gyara shi ba wani mai walittakan da aka ce ko bai yi wanka ba ba matsala babu shi kisa annabi yake da tsafta ya koya mutane tsafta turare aka ce annabi yana son turare koyaushe kanshi yake yi don haka guminsa ma in ya daga kanshi yake guminsa kaga a normal abin da aka sani gumi in ya bushe wani sansani yake barawa mara kyau to amma shi na annabi saboda tsabar tsaftarsa babu abin ki a tattare da shi jikinsa duk turare ne kai yakan zo ya zabga turare gaba ɗaya a cikin kansa gaba ɗaya turare kaga yana diga kanshi sallallahu alaihi wa sallama to sai koya mana mu rinka amfani da turare canara za ga wasu mutane duk inda suke akwai turare akwai turare a tattare da su dan karamin kwalba ko na dan gogawa haka ko na dan fesawa dan da ya dan dauki awa ɗaya awa biyu sai ya fefesa a jikinsa musamman wanda yake yana mu'amala da mutane turare yana ƙara wa mutum kima a cikin al'umma turare yana ƙara wa mutum daraja da ɗaukaka turare yana sa a ƙaunace ka a so ka a so zama kusa da kai rashin saka turare kuma yakan sa a ƙaurace maka saboda wala Allah ka cutar da mutane ta wani ɓangare safar ka fata takalmin ka nan in ka sa ta ɗaya biyu haka in ka cire ta sai ka ji tana tashi saboda gumi in ka kafe ta a wajen sallah in wani ya sujada ya zo ta kafarsa a ta kafarka zai zai buƙaci nan da nan ya daga kafarsa ya daga kansa haka ne to ashe kaga akwai buƙatar mu gyara jikinmu asuwaki yana da muhimmanci shi yasa aka ce mu yi shi ranar juma'a walaha maziyya fihi min ghairihi ala ghairihi yin aswaki da fesa turare yana da wani matsayi sama da wato sauran kwanakin yin aswaki da sa turare ranar juma'a ya fi ranar asabar ya fi sa turare da aswaki ranar talata ya fi sa turare da aswaki ranar lahadi da ranar kaza na juma'a na daban ne me yasa saboda falalar juma'ar kuma akwai ihtikak ma'an nas haduwa da mutane da yawa kamar yadda na gaya kana zaune da mutane dole bakin kana bukatar ka tsabtace shi za ka yi magana za ka yi hira da wani za ka yi atishawa za ka yi hamma za ka yi kaza to musulunci yana so ya zama kana da kima a idan mutane ta yadda kuma bayan da za a yi wani abu na jikin ka ya cutar da su to shi yasa ake son aswaki manzon Allah kullum da aswaki a tattare shi an ruwaito cewa in yi shiga gida ya fito shiga gida kawai a ya fito daga gida ya zo gana da mutane in zai koma sai ya goge bakin shi idan zai yi sallah sai ya yi aswaki idan zai yi kiyamun laili ya zo a riwaya yana da aswakinsa kullum zai sallar dare sai ya fara yin aswaki ya goge bakinsa mun karanta da ku a nan gurin kafin ya yi alwala sannan ya zo ya alwala ya zo kama yin sallar dare duka tsafta annabi ya koya mana sai dai kuma suwaye suke aiki da abin da annabi ya koya ka samu matsayi a cikin mutane da daraja da ɗaukaka ka ji daɗin rayuwarka kuma ka samu lada so mu yi wannan ɗabi'a ce mai kyau na sha faɗa muna maimaita za ku gani yanzu inda muna zuwa ayi aikin hajji da umra kaga laraba wannan billahi azim wani in ya zauna kusa da kai ba za ka so ya tashi ba saboda ƙanshi za ka je yana yi sallayarsa kanta in ka kafa goshinka a kanta ba ka so ka daga kanka ba saboda ya zuba mata turare kuma hakan bai ishe su ba fa suna zaune da aswaki a bakin suna jiran a tada sallah suna dan goge bakin su kuma da da da turare aljihun su sai mutum ya fidda turare sai ya shafa wa wajen mutum goma na damansa mutum goma na hagun ɗinsa in ya shafa man turaren nan sai ka yi kwana nawa kana jin ƙanshin sa sun yarda su kashe kuɗin su su raye sunna to mu yau baka sa ba ma kai kanka baka sa ba ballanta ka je ka ba wani haka ne mana to wannan a gangan jiki kenan za mu zo akan wani abun turare akan wani abu ba gangan jiki ba wa min at-tafkir wal iftisalu wal ishtighal bi dhikrillah ta'ala ana son mutum yayi sammako wato ya je masallaci da wuri at-tafkir kar kai wato jinkiri zan zo fada da bayani daga baya mai zuwa masallaci da wuri falalarsa ba daidai take ba da dan buga bodi da wanda sai an fara hudu ba ko sai an fara sallah ma yin shiga sannan a shagaltu da ambaton Allah ala bi zikrillah tatma'innul qulub ku saurara ya ku bayan Allah da yawan ambaton Allah ake samun nutsuwa kuna ta shan kwayoyi ana muku allurori don ku samu kwanciyar hankali amma kun kasa samu ku yi zikiri duk wanda yake yawan ambatan Allah wallahi daga ganinsa nutsuwarsa daban ce in dai mutum mai ambatan Allah ne daga ganin fuskarsa daga ganin yadda yake rayuwa za gan shi Allah zuba mai wata sakina da nutsuwa ta musamman ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين Allah yana saukar da nutsuwa ba cin kaza ne yake sa ka samu nutsuwa ba Allah kuwa ba zama a gida mai tsada ne yake sa ka samu nutsuwa ba ka ambaci Allah ka zama kana da alaka da Allah wassalati da yawaita yin sallah ila khurujil imam har zuwa fitowar liman akwai al-insatu lil khutbati wujuban ranar juma'a dole ne mutum musulmi ya saurari huduba ya saurari huduba kaga an kwaɗe ta reje da wuri kafin liman ya zo don ya ji huduba huduman nan kar ku dauka kawai wa'azi ne ake mutane ibada ne yin huduman kuma sauraron huduman ma ibada ce so ashe akwai bukatar ka je dan ka ji me za a faɗa kuma duk yanda za a yi insha Allah ta'ala idan ka je ka karu da wani abu amma ya laita yau musulmi sai kaɗan wani aje a gama hudubar mai ƙoƙari ya je amma har a gama yana gyangyaɗi bai san me aka faɗa ba kaga bai yi wannan al'insat ɗin hutuba ɗin nan ba wujuban bai yi ba wani kuma wanda jahilcin sa ya riƙa ya ƙauri ya yi kauri akan jahilcin to da ya saurari huduban wanda ya shiro waya sai rinka chatin saboda diga ne bai san ba a taɓa taɓa in za a yi sallah ba ta juma'a ana huduba ka lalata juma'arka ka ka zubar da ladan juma'arka akwai wanda da ya zauna ji hudu nan ya kwammace gwanda ya tsaya akan mashin ɗinsa roba roba suna hira da abokanansa sai sun ji ana karika masa salati a ce an tada sallah da da sallah su daga kasuwa suka taho sai su shimfita sallah su sallah ana idarwa ko zikiri ba za su yi ba su buga mashin su bi duka ga sunan kala kala akwai wanda kuma ana yin hudubar yana sauraron waya ana cikin tsakiyar huduba an bugo masa bai zai iya hakura ba sai ya saurari waya shi ma nan jahilcin sai ya nuna karara dan baya zuwa makaranta dan duk wanda yake zuwa makaranta bayan da za a yi ana hudu ba ya dauke waya saboda ko ya barar da juma'arsa ومنها قراءة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الأعلى والغاشية أنسو أرانا الجمعة صلى الجمعة أنا سو أكرنت أتكن ركوئين كودي سورة الجمعة دي سورة المنافقين كو سبح اسم ربك الأعلى ده هل أتاك حديث الغاشية wannan ya shafi limamai ko dai wata rana mutum ya suratul juma'a da suratul munafiqin kaga suratul juma'a gaba daya da suratul munafiqin gaba daya sunna ne annabi yana yi ko kuma sabbi isma rabbika lala da ataka hadithul ghashiya wannan mutane suna iya dauka amma na farkon su kam sai dai alallaba ba kasafe ne ko masallaci suke iya jurewa ba mamun su jure a karanta musu waɗannan surori gaba ki daya wa minha daga ciki ana so mutum ya sanya tufafi mafi kyau shi ma zan zo ne bayani insha Allah akai sannan daga ciki akwai lilmashi ilaiha bi kulli qatwatin amalu sana la ilaha illallah duk wanda ya taka ya je masallacin juma'a mashi ya taka ya je masallacin juma'a za a rubuta masa ladan kamar yayi aikin shekara guda ajru siyamiha wa qiyamiha za a rubuta masa cikakken ladan aikin shekara guda ya yi kiyamun laili gabaɗe shekara ya yi azumi gabaɗe shekarar wa minha daga ciki annahu yukaffiru sayyi'at wannan ranar tafiya juma'an ka je masallacin juma'a ka taka ka je yana kankare zunubi dan an ce ka taka ba ana nufin haramun ne ka je da mota ba za ka iya zuwa da mota ga wanda yake nesa ko da abin hawa zaka iya zuwa ba laifi bane duk a matsayin takawa ne wanda kuma yake daurewa ya tattaka da kafa bai hau abin hawan ba to shi ma yana da babban lada kwarai daga ciki akwai lokacin da aka ware sa'atul ijaba wato idan ka roki Allah Allah tabaraka ta'ala garanti ya karba duk a ranar juma'a ne wannan a takaice ne amma akwai bayanan da aka kawo wasu falaloli suka shafi juma'a din kamar yadda shi ibn qayyim ya kawo a cikin zadul ma'at na farko mun yi magana akan turare in za ku yi tunawa na biyu na biyu kai ko na uku a ciki um, abin da ake so a ce muku a duk kwanaki na sati gaba daya ranar da aka fi karfafa son a sa turare to ranar juma'a ce ko ma ba ka sa turare a kowace rana to da Allah ranar juma'a kan ka saka ka yi haƙuri ka saka turare akwai falala magana a suwaki manzo Allah ya magana akan aswaki umirtu an astaka hatta adrada an umarce ni nayi ta yin aswaki har sai da naji kaman zan cire hakori na annabi yana yin aswaki ji ake yana a a a saboda yana goga aswakin nan akan harshen sa kana wuya ta hawa dan aswaki ba hakori kadai ake goge ba har kan harshe kan harshen mutum ana goge shi ma saboda ai abinci akai yake hawa ka dora shinkafa ka dora dan wake ka dora taliya ka dora koko ka dora kunu duk a kansa ne ai ya kamata a rinka wanke shi ko tawwa to shi ma harshen ana goge shi a kuskure baki a dirza sosai a fitar da kazantar da ke ciki sammako zuwa ga masallaci ya zo a riwaya ingantacciya cewa duk wanda ya sammako zuwa ga masallaci mala'iku suna rubuta wannan sammakon nasa da yake to ina jin ya ishe ka falala ko ban ce maka komai ba idan Allah ya ce mike ka wannan satin suka rubuta ka wani sati ma suka rubuta ka wani sati ma suka rubuta ka sun gane ka ya ishe ka falala ina ba da shawara ga duk wanda Allah ya ubangiji ya ba shi dama ranar juma'a in yana da dama ya yi kokari ya ci wannan moriyar da aka faɗa ya ribaci juma'an nan ta hanyar zuwa masallaci da wuri da ka tashi da safe ka yi breakfast ɗinka kai sallar wala haka insha Allah Allah zai ba da ciniki ko bayan juma'a ne ka je kasuwa daure ka yi wanka ka sa turarenka ka kure a dakarka ka tafi masallaci wallahi ko gyangyaɗi ne zai kama ka a sahun sallar na yafi kana waje wanda zaka Allah ya rufa mai asiri bai da matsalar aiki bai da matsalar kasuwa ko bai je ba ma ko bayan azar ya je kasuwa sa bai da matsala amma baya cin moriyar wannan wato abin da ake gudun mutuwa kaga shagulgulan duniyar da kake gani wala ba hutu kar ku taba tsammani akwai lokacin da za a zo wai baka komai kana zaune kowanne yan daga cikin ku da za ba shi dama sai ce bai da lokaci to alama tashin kiyama ne abubuwa su cinkushe al'amura su toshe to mai imani shine yake cracking yake tsaga wannan al'amuran ya fita yi aikin Allah wannan hidindimu da shigulgulu je ka can tafi nan buga waya nan za a yi harka a nan za a yi kaza wanda bayi da wayo shine yake sa wannan yake hana shi bautawa Allah duk wanda ka taba zaka ji ya ce ma ba lokaci yaro dan karami dan firamare sai ce wallahi baba ba lokaci bai da time to haka dama annabi ya faɗa ai ta matsewa yanzu za ku yi tuna satin can gane ina kallon ku kamar satin nan da ya wuce ga mu nan muna zaune muna karatu nan wai ga shi sati yayi mun dawo wanda rai da lafiya za mu sake dawa kuma mu ce wai wai mun gama mun yi kwana takwas mun sake dawa ko bakwai to kai kokari ka ci moriyar wannan wanda ya zo da farko za a bashi ladan kamar ya zo da taguwa kamar ya zo da raƙumi kamar ya zo da saniya kamar ya zo da har wanda ya zo da kaza mana iya makara ka iya rage ladan har wanda ya zo da kwai kamar ya zo da kwai kamar ka annama qarraba bayda duk suna rubuta kullum so sammako zuwa ga masallaci kenan sannan uwa uba ana rubuta maka kamar kana yin sallan ne kana shigowa da ka zauna za a rubuta kamar ka fara sallar juma'a ne ko ka zauna kana jiran azhar ne ka zauna kana jiran zuwa la'asar to za a ta rubuta maka uwa kana yin la'asar din ne so wannan falala ce kwarai da gaske sannan sauraron huduba din nan wajibi ne bi hasan ilqawlain a bisa zance mafi inganci cikin maganganun malamai duk wanda ya watsar da huduban nan yake saurare ta ko ya zo da wani wasa ya zo da wani wargi to ya yi lagau ya yi lagau wato ya bar juma'a kenan kamar yadda ya zo a cikin musnad da imam ahmad wallahi ko cewa kai wa abokinka ranar juma'a ka ce wani ishiru wai cewa fa kai yayi shiru ana hudu ba yayi shiru to ka ka barar da juma'ar ka man qala li sahibihi ko wallazi yaqulu li sahibihi an sit fala juma'ata lahu bai da juma'a hadisin imam abu dawud da imam ahmad duk suka ruwaito shi daga ali bin abi talib ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صح faƙallaka ya zo da lagau ka ce shiru ya ce wa mallaga falaisa fi jumu'atihi tilka shayi duk wanda ya zo da lagau to a wannan juma'a ta sa bai da komai ya dai a rubuta ya dai zo sallah imamul bukhari da muslim sun ruwaito wannan hadisin na ali bin abi talib akwai wani majhul a ciki amma akwai riwaya ingantacce bukhari da muslim sun ruwaito da imamu malik a cikin muwatta cewa duk wanda ya zo da lagawu falaisa fi juma'ati tilka shay ba da komai kada mutum ya yadda ya ce wa abokinsa yi shiru ranar juma'a to yan agaji da suke aikin masallaci sai a nutsu yawwa ku samu ku makale wa malaman nan su ba ku fatawa da za ta halatta muku gyara mashinan mutane da cewa tsaya a nan kai matsa can ana hudubar juma'a in zai yi kyau ku yi kokari ku gama duk shirye-shiryenku da tsare-tsarenku kafin sallar juma'a in har ta kama za a yi wani abu to kada ya wuce ishara amma dan agaji kawai dan shi dan agaji ne dan hizba ne ko dan agaji ne ana tsakiyar huduwa yana ta magana shi kansa wannan yana nuna adireshin jahilcinka ku dai ita ka zantsan duk malamin da zai baku fatawa ya ce ku yi dan lallabawa ne za a yi ababin larurarci kawai ala larurarci amma bai da garanti bai da tabbas in abu ya kai tsanani ne ba yanda za a yi akwai cutarwa ko akwai wani abu to wannan larura ne kun dai san meye ne larura so kaga wanda ya dauke waya ana hudubar juma'a ya zubar da juma'arsa shine fala shay ala hufi juma'atihi haka aka faɗa haka Ali bin Abi Talib ya faɗa shine lagawu din Bukhari da Muslim suka ce wa mallaga duk wanda ya zo da lagawun nan bai da komai a cikin juma'arsa kawai fa ka ce wani shiru mana ko wani yana ka ce bari kai motsi ma fa da taba taba ba su amma abun tausayi wasu zaka ana cikin tsakiyar hudu ba ya taba nan ya kama nan ya rike nan Allah ya sauke wallahi zaka sai ka jera jimoyi da yawa kana barar da juma'ar ka ka nutsu wai me wai dan tsabar muhimmanci a saurari wannan hudubar akwai albarka a ciki mala'iku fa suna zama masallacin suna sauraron hudubar nan ya zo a riwaya cewa mala'ikun da suke rubuta waye zo da farko waye zo da na biyu waye zo da na kaza liman yana hawa mumbari yana assalamu alaikum din nan tawawu suhufa sai su nade takaddunsu wa jalasu yastami'una dhikra sai su zauna su ma suna sauraron wa'azin da liman yake huduban nan da yake ibada ce shi yasa take da uslubinta na daban wajen isar da saƙon so mala'ika ma ya zauna an zaunar da shi yana sauraron ballantana kai ko kuma ka samu wani fila a masallaci ka tokare hularka kurin kana ta zuba bacci duk akwai masu yin wannan Allah kiyaye daga cikin abubuwan da ibn qayyim ya da dafa fada wanda anan mai ikhtisarin bai kawo ba akwai magana karanta suratul kahfi ranar juma'a ana so a karanta suratul kahfi ranar juma'a akwai riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man qara suratul kahfi yawmul juma'ati duk wanda ya karanta kafi ranar juma'a Allah zai sanya masa wani haske sata'a lahu nurun min tati qadamihi ila anani sama tun daga kasansa Allah zai bunko masa wani haske yana tafiya yana tafiya har zuwa sama wannan hasken amfanin sa yudhi'u bihi yawmal qiyamati da wannan hasken zai rinka haskakawa ranar tashi alkiyama zai haskaka shi bayan wannan wa gufira lahu ma bainal jumu'ataini kuma za a yafe mai gaba ɗaya zunubin su da yake tsakanin juma'an nan guda biyu ta dalilin karanta suratul kafi wannan hadisin ibn al-qayyim yace a hadisi ne ingantacce imam al-hakim ya rawaito shi da imam al-baihaqi ta hanyar nuaym ibn hammad daga hushaym daga abi hashim daga abi mijlas daga qais ibn ubad daga abi sa'il khudri marfu'an to amma wasu malamai suna ba da fatawa cewa hadisin da ya ce a karanta suratul kafi ranar juma'a hadisi ne zaif saboda akwai wannan nu'aym ibn hammad malaman hadisi sun faɗa yana cikin isnadin kasirul khata'i ne yana da yawan kurakurai yana da yawan kurakurai to sai suke cewa na karanta ayoyi goma na suratul kafi farko ko ƙarshe shine inganta to amma wasu kamar yadda su kansu malaman suka ce wannan Nu'aym ibn Hammad wanda yake da matsala a hadisin ya jawo hadisin mai rauni ne amma sauran mazajen hadisin dukkan ingantattun mutane ne Imam Darimi ya fidda shi a cikin musnad dinsa daga Abu Sa'id Al-Khudri amma mawquf shi ma da mazaje ingantattu sai dai wannan mawqufi ne akan Abu Sa'id Al-Khudri akan waye Abu Sa'id Khudri kenan riwayar Imam Darimi mawqufiya ce ba marfu'iya ba mawqufiya ta inganta in an ce Abu Sa'id ne yace ayi ba annabi ne ya faɗa ba to riwayar ta inganta kenan to amma kaddara mu ɗauka riwayar cewa annabi ne ya faɗa yace a karanta tana da rauni saboda wannan kafirul khata to ga wata riwaya da aka same ta wankakkiya daga Abu Sa'id Khudri da Imam Darimi ya fidda ita shi mawqufi ne shi yace ayi to sai malaman hadisi suka ce mislu hadha alqawl la yuqalu bir ra'i irin wannan magana na cewa a karanta suratul kafi ranar juma'a wanda i karanta Allah zai bashi wani haske daga kasan diddigensa har zuwa karshen sama ai bai zai yiwu a faɗi shi da ra'ayi ba to kenan ko da mawqufi ne akan sahabi lahu hukumur raf'i kenan za a ce wato marfu'i ne akwai riwaya daga Abdullahi dan Umar yace manzo Allah yana cewa duk wanda ya karanta suratul kafi man qara suratul kafi yawmal jumati shi ma da yace sata lahu nurun min tati qadamihi ila al-anani samai har zuwa karshe irin waccan riwaya din Abubakar ibn Mardawaihi ya fada shi a cikin tafsirinsa sa kamar yadda imam munziri ya fitar da shi a cikin at-targhib wa tarhib wannan riwaya da yazo shi imam munziri sai ce bi isnadin la ba'sa bihi wannan isnadin la ba'sa bihi babu laifi haka ya kawo shi akwai riwaya kuma duk akan wannan maganar karanta suratul kafir ranar juma'a daga aliyu radiyallahu ta'ala anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya karanta suratul kafir ranar juma'a Allah zai bashi wata kariya ta musamman zuwa kwana takwas daga dukkan wata fitina kuma idan Allah ya kaddara a juma'an nan da ya karanta dujal ya fito a wannan lokacin to Allah zai bashi kariya daga shafar dujal Abdiyawul Maqdisi ya fudda shi a cikin al-hadisul muftara ta hanyar Abdullahi ibn Musab daga Munzir ibn Zaid ibn Khalid al-Juwani daga Ali ibn al-Husaini daga babansa daga Aliyu to amma shi wannan Abdullahi ibn Musab Imam ibn Ma'in yake cewa mutum ne wanda ke da'if so alahiyan a takaice ga ɗaliban ilimi hadisi marfu'i da ya ce annabi ya ce a karanta suratul kafi ranar juma'a hadisi na da'if amma an samu hadisi mawqufi al ibn mas'ud abi sa'id al-khudri afwan abu sa'id al-khudri ya fada kuma sun ce wa mislu la yuqalu bir ra'yi ba a fadan irin wannan da da ra'ayi so amma akwai magana ayoyi goma na farkon kafi ko na karshen surar kafi kamar yadda muka yi bayani a baya wannan yana da kyau kwarai da gaske ga wanda ya dauki ra'ayin karantawa din dan ya samu falalar zai iya karantawa amalan bima warada an abi sa'id al-khudri kuma imamu darimi ne ya fudda shi ce rijaluhu thiqat mazajen amintattu ne mazajen amintattu ne akwai abin da aka ruwaito in kun tuna an ruwaito cewa ba a son yin sallan nafila yayin da rana ta tsaga gida biyu ko haramun ne yin nafila kamar mutum ya danna sallah ta nafila karfe sha biyu rana wannan ba a yi to wannan hanin da aka yi na kar a yi sallah idan rana ta tsaga gida biyu saboda falalar juma'a ita an ce banda ita saboda darajar juma'a ita ranar juma'a ko sha biyu ne ma za ka yi sallar nafila um, la yukrahu fi'lu salati fihi waqti zawal kenan a wajen imamu shafi'i Allah ya masa rahama da wanda suke goyi bayan shi abul abbas ibn taymiya shi ma yana da wannan ra'ayi cewa ya halatta a ta nafila har rana ce zawalin har azhar ma inda ranar juma'a ne duk da cewa ba ya dogara ba ne da wani hadisi da aka rawaito shi hadisin abi da cewa annahu kariha salah nisfa an-nahari illa yawm al-juma'a akwai wannan hadisin me dalilin da yasa bari tambaye ku ko bari mu tattauna a tunaninku me yasa aka hana yin sallan nafila lokacin da rana ta raba tsakiya illar ita ce lokacin da rana ta raba tsakiya din nan a lokacin Allah yake sa mala'iku su daɗa hura wutar jahannama Allah ya ce a daɗa hura ta a daɗa wato haɓaka ta amma ranar juma'a sai Allah ya ce a'a a bari kar a hura ta kai ranar juma'a na akwai alheri a cikinta wannan hura wutan da ake a tsakiyar rana ta sha rana fa Allah ce ku da hura ta wai duk ana shirin ana shirin a tashi kiyama wanda za su zo ne a zuba su a cikinta kar ta sanyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi sa ruwaito malam babu wata rana da annabi zai zai wayi gari daga safiya zuwa dare bai nemi tsari daga wutar jahannama ba wallahi ina gaya mana wallahi wallahi ba za mu iya jure wuta ba wallahi ba za mu iya ba kama gaya wa kanka ka gaya wa jikinka wallahi ba za ka iya ɗaukan azabar wuta ba kuma wallahi wutan nan a ta duniya ma a haɗa ka da ita ya za ka yi ka duba wutan nefa kawai fa za ta kama mutum yar wuta karama kawai da mutum ya rike ta kawai minti ɗaya ya yawa ya mutu duk inda abu ya kai in aka sa shi a cikin wuta wallahi ba labarinsa zafin rana ma ba za ka iya jure masa maballanta na wuta so ka tsaya ka yi aiki tukuru yanda za ka kubutar da kanka daga kan wuta wallahi ni ina jin tsoron wuta kwarai da gaske wallahi wato muna cikin damuwa na wato ban san yaya Allah kai mana afuwa ba abin da zamu faɗa sai dai mu ce Allah kai mana afuwa abin ba zai faɗu ba wallahi malam in ka kwatanta yadda mutuwa take malam da barin duniyan nan malam a ce ka mutu ka bar duniya ka cinkari hisabi da lissafi kuma ka duba laifuffukan mu shi sa salaf idan mutum ya zauna wani lokacin ya tuno zunubin sai suma suma wallahi saboda suna jin tsoron wannan wutar da Allah ya tanadi ka duba ko ko mujimi ne aka sashi akan tuku ba fa ana gasa shi ka duba inda yake fa ballanta jikin dan adam ka duba yatsan ka in ta shiga dutsen guga in ya taba yatsan ka ya kake ji ka yi tunani ka ce yau ai maka wata azabar da dutsen guga ne za a sa sai ya ja a wuta a danna shi a gadon bayan ka za ka yi jurewa wallahi ba za ka iya jurewa ba wallahi Allah Allah Allah Allah Allah ba za mu iya jurewa wuta ba wallahi tafi karfin mu wallahi ya sa mu yi aiki tukuru mu yi kokari mu bi Allah din nan da aka ce mu bi shi mu gyara aiki mu yi nafila mu yi sallah mu yi sadaka mu yi karatun qur'ani mu zikiri mu tashi da daddare mu hana kanmu bacci mu yi azumin nafila mu yi ta abubuwa na addini na samun lada mu rarraba hannu ko in mutuwa za ta zo ta tinkare mu wala Allah Allah ya tausaya mana amma malamai suna faɗa wallahi ko kafiri ne in ka gan shi a wuta wallahi sai ka ce Allah ka tausaya masa to ranar juma'a saboda falalata wannan wuta da ake sa a kura ta kullum hadisin abu dawud ne to Allah yana cewa kar a hura amma malamai suka ce cewa da aka yi kar a hura ba yana nuna cewa kuma ranar juma'a in an zo yin azaba wa 'yan jahannama ba za a musu azaba ranar juma'a ba a a hura wutan ne ba za a hura ba amma tana ƙonar su ibnu taymiya ya tafi akan ra'ayin hadisin da yake cewa an so idan mutum ya zo sallar juma'a ya nuna wa Allah godiya akan ni'imomin da suke cikin juma'a ya ta sallar nafila kafin liman ya zo dan annabi ya ce la yaktasilu rajulun yawmal juma'ati wa yatahharu mastata'a min tuhrin dayan ku ba zai wanka ba ranar juma'a yayi tsarki ya daidai gwargwado ya shafa mai ka ji wa yaddahinu min duhunihi annabi ya ce ya shafa mai daga man ɗakinsa sannan kuma ya shafa turare na gidansa wa an ya massa ko an ya massu min tibi baitihi ya shafa turaren gidansa sannan ya fita amma idan ya zo masallacin fala yufarriqu baina sunaini kar ya zo a tsallaka mutane ya raba tsakanin mutane shine sharadin samun wannan ladan dan duk wanda shi ma ya zo juma'a ya tsallake mutane ya tsallake kafaɗan mutane to ya barar da ladan da za a faɗa nan gaba sannan annabi ce sun mai salli ma kuti bala sai ya je sallaci abin da aka rubuta mai kaga waɗanda suke sa ake kama musu wuri suna kasuwarsu suna ofis ɗinsu sa kama musu wuri ranar juma'a so su tsallaka kafaɗan mutane to da ma tsayawa kai a bishiyar gindin masallacin ya fi maka alheri da ka zo ka tsallako kana tsallaka mutane kana tabarar da ladanka Allah ya ce bai tsallaka mutane ba kuma ya sallaci na filfili da abinda Allah ya kaddara masa thumma yansitu idza takallama al-imam sannan yana yin shiru yayin da liman yake magana in dai wannan illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra to wallahi Allah zai gafarta masa tsakanin juma'an nan da wacce ta wuce kenan hadisin da yazo na bukhari da muslim wal jumu'atu ila al jumu'ati daga juma'a zuwa juma'a wa ramadan ila ramadan daga ramadan zuwa wata ramadan mu tsaya akan aljuma'a ila juma'a wanda yake samun mukaffiratun lima hunna wanda yake samun falalar a kankare mai zunubinsa shine wanda ya kula da waɗannan abubuwan na farko aka ce yayi wanka kaji ko kenan kaga banda bai banda wanda bai yi wanka ba kenan shi yasa ku rinka fahimtar hadisi in an faɗe shi wallahi mu rinka gane shi dan wani yana ji ai juma'a zuwa juma'a ka je juma'a haka za a yafe ma zunubinka sai ka yi wanka ne ina so in dasa wannan aƙidar wankan ne yawa dan na sa ko wanda ba sa yi aya kasuwa yake ya tafi kasuwa ya yi kwaskwari ma tafi da kasuwa ya wuce masallacin juma'a ko a ofis din kasuwanka ne ka dan shiga ka watsa in ba haka ba kuma tun da safe in zaka tafi kai wankan ka na juma'a tun daga gidanka za ka tafi kasuwarka a ai ofis yake zuwa shi daga ofis yake zuwa to in akwai toilet a ofis din ka je ka watsa ruwa in kuma babu to kai wankan ka na juma'a tun kafin ka tafi ofis ɗinka kenan duk ranar juma'a zaka yi wankan juma'a ne daga gida an zaka tafi ofis ɗinka ka ji an ce sai yayi wanka ko ko da sabulu ko da shi wanka ko da sabulu ko ba sabulu duk wanka ne ai tsaftace jiki ne ana ta faɗa cewa ai wankan juma'a ba ai da sabulu babu wani nassi kai kai wanka in ka watsa ruwa farin ruwa alhamdulillah in kuma ka sa sabulu ka dirje jikinka tsafta ne warai kuwa to kaji ya yi wanka ko ya kuma yi alwala abu na biyu ya shafa mai sai dai zafi ake kenan sannan ya fesa turare kaga turaren nan yana da muhimmanci kenan lalle ne ka samu wani turare a ɗakinka na fesawa ranar juma'a sannan ka fita sannan abu na hudu ko na biyar karka raba tsakanin mutane karka yi tsallake tsallake sannan abu na biyar ko na shida ka yi sallan nafila ka ta nafila kafin liman ya hau bari. sannan abu na bakwai ko na shida ka saurari liman in yana yin hudu ba in kai wannan annabi ya ce an yafe ma zunubanka gaba ɗaya tsakanin juma'a zuwa juma'a wannan ba karamar falala ba ce a ce ka saita wannan duk juma'ar duniya kana samun wannan insha Allah in Allah ya kawo mutuwa za ka yi farin ciki wannan hadisin na bukhari ne to kaga a cikin wannan hadisin an kwadaitar da mu mu yi sallar nafila ko ba a hana mutum ya yi sallar nafilan nan ba har sai in liman ya fito mahallin shahid da nake so gane isin baɗin da ibnu taymiya ya sai kun nutsu yanzu zai iya yiwa mutum ya fita sallar juma'an nan tun karfe tara ne an ce yayi ta nafila yayi ta nafila kar ya daina sai in liman ya hau mumbari to a kaga liman din nan zai zo ne bayan zawali yake hawa galiban ko to a nan gurin annabi ya ce in ya ga zawali yayi ya daina yin sallar nafilan yawwa kina kaga ranar juma'an an ba da dama ka ta nafila ka ta nafila ka ta nafila kar ka tsaya sai yaushe sai liman ya hau kuma wata sun karfe tara ka zo to kaga wannan hanin da aka yi na cewa kada a yi nafila sha biyu na rana kaga baya kanka sannan abu na biyu suka ce duk wanda yake cikin masallacin juma'a yaushe zai tsaya sai ya fito ya duba rana ta raba tsakiya kuma yaushe zai duba ya ce ai yanzu sha biyu ne baran yi nafila ba sallarsa zai ta yi kawai to wannan yake nuna cewa idan ranar juma'a ne wani bonus ne aka bayar kai ta nafila ka kawai karka saurari sha biyu ko sha biyu da kwata ko sha biyu saura kwata da ta nafilan ka ba a hana ka yin nafila ba ina fata ana fahimta haka ba ɗaya ba cikin malamai magabata suka ba da wannan fatawa akwai umar ibn khattab shi ma yana wannan ra'ayi imamu ahmad ibn hanbal ya yi magana shi ma ce khurujul imam yamna usala abin da yake hana ayi nafila ranar juma'a tun daga safiyar da aka je masallacin juma'a fitowar liman ne ya hau kan mumbari kawai yace wa khutbatuhu tamna'ul kalam huduban liman kuwa daga liman ya hau mumbari yana huduba to an daina magana a cikin masallaci ko karatun qur'ani ba a yi komai ba a yi sauraron lima ake yi to kenan anan menene almani min sala me ya hana a yi sallah hawan liman mumbari ba hutowar rana ta tsaga tsakiya ba to wannan falala ne daga cikin falalar ainihin wato sallar juma'a ko kuma ranar juma'a bayan wannan imamu shafi ya ce yana daga cikin ɗabi'ar mutane suna yin sammako mu abin da muka sani a lokacin mu sammako ake ana zuwa juma'a su a lokacin salaf da guri ake cika masallacin juma'a kuma nan ma gaskiya inda aka samu sunna aka gane karatu za a ga masallaci da wuri suke cika amma Allah ji kan masallatan ƙauye wallahi ai birni ai ana nan kuma za ka gane wato rayuwa din a birnin wani lokacin ta fita ƙauyen ai birni ana kokari la Allah saboda karantarwa wallahi masallacin kauye malam akwai inda zaka je karfe biyu saura kwata wallahi sai ka ci ka samu ladanin ma yanzu ba kowa kauyuka ma sai inda Allah ya kubutar to kaga akwai bukata a yada da'awa malamai da limaman masallacin kauyuka su karantar da mutane wani masallacin ma an kaga ya cika da wuri to ranar kasuwan garin ne ba a zuwa za ga kana tafiya karfe biyu kana zuka gudu da mota ka zaka je wani gari karfe biyu kana duba masallaci sai ga wai yanzu ma yan agaji suke fara shirya dan abin tsare hanya ma tukuna ba amma zo ba ba a zuwa da wuri to yace sha'anin mutane mu a lokacin mu suna sammako suna zuwa wato sallar juma'a dan haka an kwadaitar da at-tabkiru ila al-juma'a kenan ayi sammako a je juma'a kuma an kwadaitar da a yau ta yin sallar na filfili saboda ranar juma'a ne akwai matsalar sabanin malamai dangane da yin sallah din a rabin rana in rana ta raba gida biyu wasu ma suka ce kwata-kwata ma kai wasu malaman kenan ko maganar hani ma kar a yi sallar nafila wa idan rana ta raba tsakiya ma duk ma babu wannan maganar in ji wasu wannan ra'ayin imamu malik ne a malikiya cikin maganganun da aka rawaito na Imam Malik akwai rashin yadda ko rashin amintuwa da haramcin yin sallar nafila lokacin da rana ta raba tsakiya annahu laysa waqtu karaha bi hal ra'ayi na biyu suka ce lalle bai halatta a yi sallar nafila ba idan rana ta raba gida biyu nisfun nahari kenan ranar juma'a ita ma bai halatta ba sauran kwanakin ma duk bai halatta ba ma'ana har juma'ar ma yanzu duk da muka gama yin bayani cewa banda ita abu hanifa ya ce har da juma'ar ita ma kar a yi in ji abu hanifa kuma shi ne shahararriyar magana daga mazhabar imamu ahmad allah ya masa rahama ra'ayi na uku suka ce a'a akwai hani annabi ya hana akwai hadisi sahihi hafiz ibn hajar ya fada shi cikin bulugul maram annabi ya hana ayi sallar nafila in rana ta raba tsakiya kar a yi to sannan ranar juma'a kuma ga dalili mun gaya muku suka ce so ranar juma'a ya halatta a yi amma sauran kwanaki bai halatta a yi ba kamar yadda muka faɗa ranar juma'a ita ce ranar usbu idul usbu ranar idi ce yanzu Allah ya yi bayani ya ce inna yawmul juma'a ta sayyidul ayyam ranar juma'a ita ce shugaban kwanaki wa azamuha inda Allah ranar juma'a ita ce mafi girman kwanaki a wajen Allah وأعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر الله فيه خمس خلال كي جمعة أن أولنا الرواية تأبو لبابا ابن عبد المنذر جمعة أن تافرانا رئيد كرم صلى دبابا صلى yace saboda akwai abubuwa guda biyar a cikinta a wannan babin ranar ce fa Allah ya halicci annabi Adam ranar ce fa annabi Adam ya fito daga gidan aljanna zuwa ƙasa fa ranar ce fa Allah zai ɗauki ran ko ya ɗauki ran annabi Adam a ranar aka halice shi a ranar ya bar duniya a ranar ya shiga aljanna a ranar ya fito daga aljanna kuma akwai wata lokaci da Allah ya ware duk wanda ya yi addu'a ya roƙe shi face Allah ya alƙawarin sai ya bashi abin da ya roƙa malam ya san haraman sai da yin haramun ya roƙa kuma ya ce a ranar ne za a tashi alkiyama babu wani mala'ika makusanci babu wata sama babu wata ƙasa babu wata iska babu wani dutse babu wata bishiya ba wani abu da ka sani face wallahi yana jin tsoron zuwa ranar juma'a saboda tsoron tashin alkiyama shi sa aka ce wannan rana rana ce mai farala wannan hadisi imam ibnu majah ya rawaito shi da imamu ahmad a cikin al-musnad amma isnadinta isnadinsa hasan ne sannan ana so a sa kaya masu kyau wanda Allah ya ce duk wanda ya wanka ya shafa turare wa labisa min ahsani siyabihi ka ji dan Allah ya sanya kayan da yafi kowanne kyau a cikin kayan shi kenan ranar juma'a akwati a daka ake budewa a zaƙo dakakkiyar riga mai kyau a yi wanka a saka ta a ji a nuna ni'imar Allah amma abun tausayi mutanen mu lura da mutanen mutum yana da awar suna ma baya rayata a ga mutum ya zo masallacin juma'a da wata riga malam gata gata nan wani yanzu sana'a yake yi da kayan sana'a yake zuwa juma'a saboda tsabar rashin mutunta sunna bakanike ne shi juma'a ne an kira sallah kawai sai dai da kayan kanikancin sai sallah ba ruwansa da maganar wankan juma'a ba ruwansa da lubsu ahdani tiyab ka sa kayanka mai kyau walala da ofis zaka zo ko yaya ne ne ka nuna wata alama ko wata babbar riga ne mai dan aiki ka yafa ta aka yi sunna shine ka saka riga mai kyau ranar juma'a ba wai sai an gayyace ka ɗauran aure ran asabar ko lahadi ba shine zaka je ka buga adakar ka je ka dauko dakakkiyar rigar ka mai aiki ka saka a ka je juma'a da babbar riga mai kyau kana kanshi kuma ana so a ga ka sa farin tufafi manzo Allah ya ce albisu min siyabikum albayad ku rinka sanya farin tufafi fa innaha min khairi siyabikum farin tufafi shine mafi alheri a cikin kaya da shi ake wa mutum likafani kuma ana so a ranar idi ko ranar juma'a sa farin tufafi an an samu dama so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya fita yana cikin nutsuwa ya je yayi sallah abinda Allah ya hore masa to Allah zai yafe masa zai zama kafara ne a gare shi sannan ana so mutum ana so a bunka turare a masallaci shine tajmirul masjidi a ranar juma'a limaman masallatai ladanan masallatai khuddamul masajidi masu kula da masallatai ana so a sa turaren wuta a ji yana kanshi yana tashi haka ake ku je makka madina ku gani su suke raya wannan sunna haka zaga an dauki mutum ana biyan su kuɗi turare ne kawai zaga yana tafiya yana yawo kawai sai dai mutum ya zo ya dan daga dan ihramin sa ya sheka masa turare mu da ba mu san wannan ba in ka ga ya sa turare to a falon sa ne matarsa yayi zai yi baki a sa turare ba wai turare na wuta yar wannan lokal namu mai dan itace mai mai kona mutane turare sosai wanda za a yi hayaki ana sha'awa ana kanshi wanda ake kashe mai kuɗi sosai ka ga masallaci malam kana shigowa ka je yana tashi yana kamshi ya fi dadin ibada wannan sunna ce kamar yadda malamai suka faɗa riwayoyi da dama daga Umar dan Khattab an ruwaito cewa yana umarni da a sanya wa turare a masallaci duk ranar juma'a sannan ana so akwai matsalar yin tafiya ranar juma'a so insha Allah ta'ala ma dan akwai sabanin malamai shin ya halatta mutum ya tafiya ranar juma'a mutum yakan hada jakar sai tafi wani gari ranar juma'a ko sai bayan juma'a ake so ya tafiya to shi ma akwai maganganu in Allah ya so da ranar sati mai zuwa za mu tashi akan bayani dangane da yin tafiya ranar juma'a da kuma sauran falaloli da suke kunce da ranar juma'a kuma mu karisa abin da ya saura mana insha Allah abin da muka faɗa ne dai Allah muke roƙo ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kirma mahaifiyarsa ba ta lafiya kwarai tana cikin wani yanayi ga tsufa ga wahala ta ciwo so ana bukata a taimaka mata da addu'a Allah ba ta lafiya Allah shi warkar da ita akwai wani sako mai muhimmanci da ya kamata a isar wa yan uwa dangane da abin da ya shafi harkar zabe din nan da kacin zabe a dan uwa malam maulud wanda ya kira sallah yanzu a jami'i ne ma'aikaci ne a INEC a Abuja yana da babban ofishi a wannan wuri a matsayinsa na musulmi da ya san me abubuwan suke gudana da kuma irin makirce makirce da ake kulla musulmi musamman akan wannan harkar ya zo ya dan yi mana bayani a takaice don wayar da kan mutane akan abin da ya shafi katin zaɓe din nan so za mu ba shi 'yan mintuna insha Allah ta'ala wanda da bayaninsa ne za mu rufe in Allah ya da so dan malam maulud bismillah ka isar da sakon da za ka isar insha Allah assalamu alaikum to da wata nan
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين. mu yi godiya ga Allah subhanahu ta'ala tsayawa za ka sosai ka kalli kyamara da Allah ya ba mu malamai irin waɗannan wanda suke jajircewa akan abubuwan da yake tafiya a kowane zamani magana ta gaskiya ba abin da zamu yi wannan ni'ima ce ba karamar ni'ima ba bayan karatu da za a baka na littafi to sai an gaya maka me zamani yake ciki me kuma ya kamata kai karatu da kuma da consultation ba ya kamata kuma na biyan kudin consultation gaskiya aka maka Allah ya kamata bayan karatu da muke muna addu'a a malam Allah ya kara lafiya da kuma hasken makaranta to ya kamata a ce wani akwai wani consultation wadannan abun nan masu harkar kasuwanci da abubuwa sun san magana consultation gaskiya ana kokari ba kadan ba Allah ya ba kara malam lafiya yan uwa musulmi idan muka duba yanzu kwanakin da muke da su ga zaɓe ƙasa da kwanaki hamsin ne ina jin kwana 20 40 shi yasa nace ƙasa da hamsin kwana 40 bai fa 40 ba to magana ta gaskiya akwai matsaloli da dama waɗanda malama sun sani wasu wasu kuma ba su sani ba juma'a da ta wuce na so a ce a gadon kai na sallar juma'a domin na tsaya kamar haka da na tsaya na kira malam na gaya masa to amma saboda training da aka mana na mu turan zaɓe ba mu samu ba samu na zo ba na kira malam na ce masa ba zan samu zuwa ba ya ce to bai ɗauke mu ba yau sai na zo ban samu zuwa sallar juma'a ba ya ce amma bai ɗauke mu ba karatun yau lalle sai na zo kuma na amsa na zo saboda ni ladan ne ka san ladan yana biya ga liman eh ladan ne ni saboda haka ina biya ga liman to magana ta gaskiya a gurguje magana ce ta awa ɗaya za mu takaita ta a minti biyar ko goma wani abin da nake magana bota education sunansa muna yi a masallaci muna yi a tasha muna yi a kasuwa a ko'ina ma'aikacin zaɓe ya kamata ya wannan bota education ba don komai ba saboda mutane su fahimci ma ina suka dosa kamar yadda aka sani malamai na juma'a suna ɗaya daga cikin malamai da suke taimaka hukumar zaɓe ta ƙasa gaba ɗaya domin suna ɗaya daga cikin stakeholders mutanen da hukumar zaɓe take aiki da su saboda mai saboda a ba da saƙo ya isa ga jama'a kun san ko malamai na juma'a su ne akan gaba to alhamdulillah malam yana ɗaya daga ciki ɗazu na kira sallah da magariba wani yake cewa wai wai zakin ladane ya ya naɗa da zakin ladane to ni kuma a cikin limamai na naɗa mana shine zakin limamai kun kun san yayi ko yawwa na san ba za ku ce a ba to abu na farko da yake so mu tattauna a gurguje ba tare da ainihin wato jan lokaci ba shine sakon dama ga limamai da kansu su kansu social media social media ya kamata a ce in hira na musamman ne da wani taro da abubuwa a gaggauce kafin zaɓe da sauransu ya kamata su yi ƙoƙari su shirya wannan abu suna jina kuma suna ɗauka sannan na ƙarshe kuma sai ga jama'a gaba ɗaya al'umma sauranmu na gaba ɗaya abu na farko shine kamar da aka sani wasu sun sani wasu ba sani ba akwai gyare-gyare da hukumar zaɓe ta yi wanda ya taimaka kwarai ko kuma zai taimaka ga ci gaba da hidimar zaɓe da za ku dinga yi da harkar kati da harkar duk abin da za ka yi zai zama flexible yadda ba za ka shawuya ba na farko akwai abin da muke magana muna ce masa transfer of voters card idan da ka yi mazaunin lagos ne saboda kasuwanci ko mazaunin abuja ne a can kake aiki amma ka fi sha'awar ka zo ka yi zaɓenka a kano a unguwarku saboda ko na ɗan takararka ko saboda wasu dalilanka ne ko zaɓen a gida kake yi to amma duk lokacin da kake can ba ka iya zaɓen dawa kake gida da katin ka bai amfani ba sai hukumar zaɓe ta ce ta ba da dama yanzu ana iya transfer na voters katin ka daga lagos kamar transfer ya dawo kano kana zaune a Kano amma in zaɓe ya zo ka zo ainihin in kana zaune a Lagos zaɓe ya zo ka zo Kano ka yi zaɓen ka ko kuma a cikin garin kana kake amma kana zaune a rijiyar zaki kai kuma mai yawa mutumin anguwan nan ne kofar nasarawa amma gidan ka rijiyar zaki yake hukumar zame ta baka dama zaka iya transfer din katin ka daga rijiyar zaki ya dawo kofar nasarawa zaka dinga zaka dinga ainihin wato zaben ka ko daga kofar nasara kana zaune a rijiyar zaki da katin kare kofar nasara ne kullum sai ka taso daga rijiyar zaki ka zo ka yi zaɓe a kofar nasarawa to ta baka dama za ka iya canjawa daga ainihin wato kofar nasarawa ka koma ainihin wato rijiyar zaki ka yi zaɓe wannan mutane biya ba sauna ba abu na biyu akwai ainihin wato magana gyare-gyare na katin zaɓe mafi asali yanzu mutane da sani ba sai banki sun koro su in ka je banki sai a ce ai bijin ɗinka bai daidai da katin zaben ka date of birth ɗinka kwanan haihuwar ka bai daidai da katin zaben ka ba saboda haka daga an koro su daga banki sai ka gan sun zo hukumar zaɓe to hukumar zaɓe ta ba da dama za ka iya gyara sunanka in ba a yi maka spelling ɗin sunanka daidai ba ma'ana wani ba Allah ne ko berebe ko kuma yamuri bai iya faɗan sunanka ba shi ba bahaushe ba ne ya rubuta sunanka lokacin da aka yi katin zaɓe mafi aksarin amma da ya faru kenan ba su iya faɗan sunan Hausa ba ba su iya faɗan sunayen mu ba ba al'adun mu ɗaya da su ba su suka aikin to saboda haka in ka faɗi sunan ka sai ka ga an sa ma wani iri daban abin da zai iya kawai shi dai wani ma yadda ka furta kawai shi zai kokari ya rubuta a furcen ka ba ruwan sa din ka furta ko da Hausa ko da Turanci in zai iya kawai sai sai kwatanta kawai rubuta to mafi aksari mutane da yawan bata musu katinan su sunan su ba daidai ba sannan kwanakin haihuwar su ba daidai aka saba wani ma idan ka zo zaka sa abin nan foton abin nan yan yatsunka idan kai bai yi ba ko kuma ya ga zaka bata lokaci sai ya dauna sa kawai sai ya sa to duk wannan katin ba daidai bane abubuwa da yawa yanzu za a gansu sabi shi yasa dole ne sai an gaya muku waɗannan abubuwa saboda ku isar wanda yake limami na anguwa na kamsu salawat masallaci ya sanar limamanmu na juma'a in sun hau bari su sanar yan midiya su sanar sannan sauran al'umma a kasuwa ko a tasha ko ina ne a gun kasuwa ka sanar saboda abubuwan su je to yanzu an bada dama zaka iya zuwa ka gyara kwanan haihuwarka kwanakin da aka sa maka na haihuwa zaka iya gyara sunanka amma in a yanzu kai ba da ka riga kai yan kwanakin can da muka muka yi gyare gyare ba to katin ka ba zai fito da gyaran ba sai bayan zabe amma har yanzu ana karɓar wannan ƙorafe ƙorafe na ainihin wato gyare gyare transfer ne kawai ba a karɓa yanzu saboda ainihin wato portal ne wani waje ne aka bude wanda zaka yi a cikin kwamfuta da abubuwa muke yi to yanzu an riga an rufe wannan saboda mu fuskanci abin da yake gaban mu amma har a yanzu ofisoshin mu a local gamma 774 ko da biyar na Najeriya gaba daya idan ka je daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a karfe 9 na safe zuwa karfe 3 na na yamma banda ranar Juma'a kenan ranar Juma'a bai yawa karfe 1 ko na ba ake tashi in ka je ka za a maka karɓi wannan korafi naka a gaya maka abin da zaka yi a gyara maka sunanka sannan a gyara maka kwanan haihuwarka in ba daidai bane amma ba za a iya printed din katin a kawo maka kafin kwanakin nan na zabi a kwana 40 ba wannan ya kamata a lura da haka amma duk da haka wannan katin naka in dai original din ne permanent voters card ne ko da an maka gyaran zaka iya zaben ka da shi an maka gyaran sa amma gyaran ba zai fito fa sai bayan zabe amma yes zaka je kai zaben ka da shi so wannan shine bayanin da ya kamata a gane sannan issue din transfer kamar yadda muka faɗa zaka yi transfer daga ainihin wato jiha zuwa wata jiha zaka yi transfer daga ward zuwa ward zaka yi transfer daga ainihin wato PU zuwa PU ainihin wato akwatin zabe kenan in akwatin zabe A ne yafi kusa da gidanka amma a B aka maka zabe aka maka akwati zaka iya dawo da akwatin kai koma A din kai da kake so kusa da kai dan an fi son ranar zabe ka nemi gu kusa da kai yafi kar ka nemi gu mai nisa wani lokaci baka iya zuwa ba wannan shine ya ake yin transfer transfer din akar maka lau mutum zai bada photocopy na ainihin wato katin nasa da yake da shi dama kana da katin sai kake so ka yi transfer din katin daga gu kaza zuwa gu kaza daga jiha kaza zuwa jiha kaza ko daga ward kaza zuwa ward kaza ko daga gari kaza zuwa gari kaza ko daga akwati A zuwa akwati B abin da ake bukata wajen ka shine ka yi photocopy katin nan naka na hannunka gaba da baya sai ka tafi da shi ofishinka na zabe wannan katin naka dama ko na gwale local government ne ko na municipal ne ko na ungogo ne ko na ainihin wato dawakin tofa ne ko na ko na abu to sai ka tafi wannan local government office na INEC na wannan local government na katin naka sai ka ce musu kana so ka ainihin wato gyara ko kana so ka yi transfer wannan shi ne kawai abin da ake bukata ko to kofi kawai ake bukata sai dai gyaran kwanan haihuwa ana bukatar ka kawo evidence na ainihin wato cewa kwanan haihuwa ta ba kaza bane kaza ne wannan akota ake takardar ko naira ɗari ne ko naira nawa ne yawa affidavit idan ka tafi da photocopy na affidavit da photocopy na katinka kana zuwa shikenan kai kai a waye za a karba an san me kake yi shi kenan sai ka bar sai a maka wannan shine amma transfer kawai photocopy ake bukata na katin ka gaba da baya sannan babban abu mai muhimmanci a gurguje magana ce ta awa ɗaya zamu dunkule ta yanzu abinda dama nace zan tabbatar wa malam shine akwai babban al'amari wanda ya kamata mu gane shi wallahi al'azimu in muka yi wasa an tafi an bar mu a arewacin ƙasar nan ba dan komai ba saboda mafi aksarin mutanen da suka daure suka je suka yi katin zaben ma yanzu katin yana nan za a bar mu da shi ba mu san ya zame da shi ba katin yana nan a jibge mutane sun yi katin sun yi turareniya sun bata lokacin su sun tafi da asuba da sauransu an yi katin amma yanzu katin yana nan saura kwana arba'in a yi zaɓe katin yana nan ba karɓe su ba wannan shine babban al'amari da ya kamata limamai su gane social media su gane sauran limamai na kamsu salawa da kuma sauran al'umma su gane duk wanda ya kati din nan sabon kati da aka yi kwanan nan bai karba ba to mafi aksarin katina nan an kawo su yanzu suna nan da wanda suka yi correction da wanda suka yi transfer da kuma waɗanda suka yi sabo a leda to suna nan mafi aksarin katina na duk a local government din an kawo su kuma wallahi abin da zai baku tsoro shine local government na cikin ainihin wato birni local government da muke da su a cikin birni din nan wallahi wasu idan suka gaya maka katinan da suke da shi la haula wala quwwata illa billahi al-azim mafi aksar mutane ba su karba ba saboda haka wannan abu fa akwai abin takeici a ciki idan muka duba abokanan zaman mu na kudu ko na ari ko na yamma to fa su waɗannan abubuwan fa ba fa yau suka fara shi ba a ba jami'an su da suke yi gun ainihin wato ibadunsu wannan abin kullum ya zama ruwan dare akwai wanda ya bani labari ya ce wasu wuraren ma ba za a barka ka shiga ranar laji ba sai ka nuna katin zabenka malamai sun sauna suna suna sun ji ba za ka shiga ba ma ka je ka yi bautar sai ka nuna kana da katin zaben ba ka da shi ba yadda da kai ba ina jin mai yiwa sai mun fara kulle masallacin juma'a wanda ba shi da shi ya je sai ya yi kati tukunna ko kuma cikin masallaci in ba ka bai sallah a kwalta wallahi akwai abin takeici na tabbatar malam sai ya samu lokaci zai yi jawabi mai tsawo kwarai da gaske amma abin akwai abin takeici kwarai da gaske kuma waɗannan mutane waɗanda suke suke abin ya fa amfa suka fa amfanan sa wanda su da maiwa za a zaba ko na abu ba abin da suke na a zo a karɓi katin nan yan uwa shi yasa dole hukumar zaɓe ta ce a tafi a fita a je a yi a masallaci mota education a tafi a je a yi ainihin wato tashar mota shiga tashar mota a tafi a je a yi a makarantun sakandare na yara ko ina za ka iya zuwa matsayin ka na baturen zaɓe ka je ka tsaya ka ce kai ne baturen zaɓe ka gaya mutane waɗannan abubuwa hukumar zaɓe tana ji da wannan mota education yana ɗaya daga cikin babban abin da muke yi da shi amma ba za mu iya gaba ɗaya ba ba za mu iya gaba ɗaya ba ba za mu iya zuwa gun kowa ba saboda haka dole ne a tashi a sanar da mutane wanda ya san yayi katin nan ko matansa ko ƴaƴansa ko na abu to a garzaya a je a karba kuma ba a ba wani katin wani kowa da kansa yake zuwa je ya karba katin sa ba ɓata lokaci babu wani abu da fatan Allah ya samu dace inda akwai mai tambaya sai mu fita masallaci ya same ni zai yi tambaya insha Allah assalamu alaikum to malam maulud Allah ya saka alkhairi wannan ba Allah yana cikin yan uwa da muke da su wakilai yan uwa waɗanda suke aiki a wannan wuri na zabe kuma suna da kishin yan uwansu su ga sun mallaki waɗannan katuna na zaɓe saboda ƙalubalen da yake fuskantar mu wato sirrin shine duk abin da muke ta faɗa muke bayanin muna so mu kwantar da azzalumai mu hana su su zo su shugabance mu da wannan katin ne za mu duk wanda ba shi da wannan katin fa bai isa ya je ya tsaya a layin zaɓe ba idan an kwatanta ma adadin mutanen Najeriya aka gaya maka adadin wanda suka yi katin ma za ga adadin karamin adadi ne to ba ma karamin adadin ba wanda suka yi kuma ba su je ma su je su karba kuma abin ya gagara kowa ya rafkana ana kuma jiran a ce zaɓe ya zo ga miyagunan sun fito sun miƙe wuya kowa yanzu yana ta samun katuwar mota yana ta hotonsa da sifika ana ta kida ana waka ana ta waka ana kiran sunansa yanzu suka san suna da muhimmanci wai a cikin al'umma za su tallata kawo kansu so ko dai ku je ku karɓi katunan ku ku zaɓi wanda kuka ga ya dace kuka yadda har tsakaninku da Allah zai taimake ku ko kuma ku ƙi ku karɓi katin naku a je a zaɓi waɗanda za su zo su ci gaba da yi muku azaba shi ne sirrin idan mun dawo gida ta harkar manufa da samun shugabanni na kwarai kwanan nan mun yi tafiya mun je wani wa'azi sai aka bugo waya ake gaya mana ga wasu local government nan yan shi'a suna bi da kuɗi a jaka suna bin mutanen ƙauye suna sayan voters card din nan su saya suke wani a bashi ɗari biyu wani a bashi ɗari biyar mai wayo a bashi dubu ɗaya da yawa suna ta karɓa saboda suna da wata manufa da fa su ba sa yin zaben amma yanzu tunda suna da wata manufa suna so su kayar da wani su ɗora wani kuma sun yi alkawarin wato votes miliyan kaza ga wani ɗan jam'iyyar da suka ga shine zai taimake su ya share musu hawayensu dukkan katunansu na zaɓe dukkan jama'arsu sun gaya musu a masallatansu ko wuraren wa'azukansu dole ne sai an yi wannan katin zaben a matakin farko sannan za su ƙaro kuma da na ƙauyawa da kuma 'yan gama garin da za su goyi bayan su sun sani ko ba sani ba sayan katin suke suna ba da kuɗi don haka za su yi wannan amfani da wannan katina don su je su biya wa kansu bukatunsu ni da kai da muka san matsalolin da damuwowin da suke damun mu amma yanzu ba mu waye ba muna nan muna zaune muna jira haka za a zo a yi zaben a fitar da wani sakamakon da wallahi sai ka dade kana kuka in ba kai sa ba so yanzu ne muke da lokacin da za mu gyara kowa ya je karbi katinsa kuma kowa ya shirya ya zaɓi mutumin kirki na ƙwarai duk wanda ya sayar da kansa aka ba shi kuɗi ko aka masa roman baka da alkawarin garya ya je dangula wa wani mabarnaci wallahi duk ta'adin da kai da yayi kana da kamasho ya kamata kusan da wannan kamar mu baya ne yayi ka daga hannunka ka yarda ɗari bisa ɗari wani naka ne ka dangula masa don da wannan ƙuri'ar taka ƙwaya ɗaya zai ci zaɓe da ƙwaya ɗayan nan taka kuma zai faɗi su karkare na ta wasu na nan ana ta ciniki da su wani za a saya dubu goma wani za a saya dubu biyar wani za a saya dubu biyu wani za a ba shi indo mai ƙwaya biyu wani za a ciro ƙwarai kuwa duk an yi wani za a ba shi ledar taliya duk mun gani a baya har a shana an ba wasu gajoji leda kilin ina wannan omo kilin ɗin na rantse da Allah akwai wani akwai wani dan siyasa da ya rena hankalin mutane katan katan din kilin ya je ya sa aka faffasa layi layi aka ba ana ba mutum ɗaya wai a zaɓe shi kuma wallahi akan wannan warwasan karɓan kilin din aka yi ta karɓa aka karya wani aka rushe wa wani idansa aka karya yatsan wani kuma aka sa shi ya bi layi ya zaɓi wannan din akan kilin sun rena mana hankali sun rena mana wayo mutum ya gama ta'adinsa ya gama barnarsa su yi ta handama suna wawura aikin da aka ce su yi ba su yi ba hakkin da aka ce su kula da shi na talakawa ba su kula da shi ba sai sata sun shahara da sata mahandama amma yanzu shine za su zo su yi amfani da damar da suka samu saboda muna da gajeren tunani su je su hayi mutane su ba su kuɗi a gidan rediyo su yi ta ƙarya mutum ya gama a bashi dubu uku da ɗari biyar ko dubu biyar ya ta ƙarya yana yaban wani yana faɗan ƙarya a kansa shikenan saboda kai baka da tunani kawai dan ka ji labari a rediyo an yi bayani akan wani kawai shikenan an canja ma ra'ayi kai kai saboda baka da wayewa duka wannan abu ya kamata wallahi mu san me muke yi kuma wannan zaben na 2019 wallahi shine zaben raba gardama akwai kulle-kulle da makirci a cikin su da yawa da yawa da yawa ko dai mutane su yi wa kansu kiyamun laili su kubutar da kansu daga cikin bala'in da suke fama da shi su taimaki kansu su zaɓi mutanen kirki ko kuma su gaba na faɗa na maimaita kuma duk malaman kirki suna faɗa a ƙasar nan maganar fa a ninki ne wani mutum a wata jam'iyya bata taso ba fa dan akwai jam'iyyoyin da ake tsammanin mutanen kirki ne amma shegu ne a ciki so ko tsoho wata jam'iyya ce da ba a santa ba inda mutumin kirki yake ku bi shi ku zaɓe shi kwarai da gaske ba wani magana wai wata jam'iyya ita ce mai mulki ko ita ce mai majority ko ita ce mai kaza kowaye mu duk inda mutumin kirki yake shine namu ita ce wayayyar siyasa ba wai wanda suke da kuɗi wanda suke da dama idan an murɗewa ne a can an hana shi a can in ya fito a wani guri ku zaɓe shi kuma wallahi mutanen kirkin nan kun san su wallahi sharrin ku matsalar ku shine kun yarda da malaman ku su gaya muku alwala su yi muku fatawa akan kasuwanci akan zakka akan aure akan sallar ku akan kaza amma ba ku yarda su ba ku shawara akan wa ya kamata ku zaba na kirki ba amma kun san mutanen kirkin kowa ya sani akwai wanda zaka auna shi ka duba shi ba ka da abin da zaka zaga a kansa kuma ya fito laifinsa kawai bai da gata bai da kuɗi ku yanzu mutumin kirki a wajen ku waye ke da midiya waye ke ba da kuɗi kawai shine mutumin kirki a wajen ku so ku tsaya ku nutsu kowane bangare kuwa ta inda mutumin kirki yake ku fita ku bi shi kuma ku gaya wa mutane su zaɓe shi a fito da shi a gwada shi kuma na faɗa na maimaita in ba ku karkaɗe rigunan kuka shiga harkar siyasan nan ba billahi azimu kun rinka barin mashaya marasa kirki suna mulkanmu kenan suna gana mana azaba samari matasa kuna da dama kun fahimci addini kun yi bokon daidai gwargwado ku shiga cikin su ku ga yaya ake yin siyasan nan da kyakkyawar manufa ku canja mana waɗannan Allah gagai din wallahi abun bai da daɗi rashin gaskiya cin amana yaudara kashe mu raba yawa tunda Allah ya rubuta mana dole sai mun yi Allah ya kaddara mana ba za a yi shugabancin ba sai da wannan sai mu ga ya zamu yi musamman da gyara amma mu zo mu zuba ido kawai shikenan dan wani yana zakin baki yana surutu ko na sauran su ka zo ka biye shi ka zabe shi ci gaba da gana ma azaba shekara hudu masu zuwa har yanzu wasu kuma daman suna cike da haushi ne in ya ci gaba shikenan ka ga bala'in za gani kuma kun san kazaman ko ba ku san su ba kun san kazaman sai ka tsaya ka duba wani tunda ka zaɓe shi a jihar ku ko a garin ku a kaza ɗin ka me maka sannan kuma ta'adi nawa yi ka abubuwa malam a zahiri kowa yana gani rashin gaskiya kuma akwai abubuwan da ake ake rufe bakin manyan mutane yanzu a garin nan mun sani an yi ta'adi da yawa amma an ba wa wasu wasu gurare an ba wasu filaye an ba wasu shaguna a kasuwanni an ba wasu ne shiru ba su yi magana ba amma ta'adi ne ana kowa yana gani ya san cewa ba daidai bane amma an yi shiru kai da kai magana kuma an sa kyamara a kanka kai ne dan adawa wancan ya shiru wancan ya shiru wancan ya shiru saboda mai an yi shiri ne a bayan ƙasa kowa ya sani muna nan muna addu'a muna sujada Allah ya karya duk wani azzalimi ya Allah duk wanda yake da manufar ya mulke mu dan ya yi arziki ko ya tara dukiya ko ya tara kadara ya ubangiji kada ka bashi dama Allah kada ka bashi iko ya Allah duk wanda yake so ya mulke mu ko mun sani ko ba mu sani ba ko a ina yake da kishin ya taimake mu ya ciyar da mu gaba ya taimaki al'ummanmu ya haɓaka iliminmu ya haɓaka kasuwancinmu ya haɓaka kazaɗinmu ya ubangiji ko ba mu san shi ba ka taimake shi kuma ka wayar da kan al'ummanmu su gane haka ya ubangiji duk wanda ya zo duk kuɗin da ya bayar duk ƙaryar da zai yi duk abin da zai faɗa ka fi mu sanin zuciyarsa ya Allah kada ka bashi nasara kuma karkasa a zaɓe shi ko an zaɓe shi kuma ka kifar da shi ya Allah ko da magudi ne ka kada shi akwai bayanai in Allah samu nisan kwana sun yi likimo sun makale sun saurara sun jira
to mu ma za mu jira sai dab da zaben za mu sako abubuwan da za mu sako amma wannan shimfiɗa ce yawa ai yanzu ba za ka zo kai magana da wuri wuri a gane ma ina ka sa gaba bai akwai lokacin da za mu yi bayani dalla dalla ina gamawa kuma sudan zan tafi insha Allah